إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da 21 ga watan sha 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muhtasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasinmu na hamsin daidai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da matsalar wato in an yi sallama da kuma matsalar in an yi atishawa inda malin yi ƙoƙarin ƙulla alaƙa tsakanin wannan matsala ta atishawa da sallama da matsalar yin bismillah lokacin cin abinci inda muka ƙarƙare cewa lallai cin abinci in aka zo ce kowa bismillah sa ba ta ɗaukewa ɗan'uwansa ma'ana kowa zai yi bismillah don gudun musharakar shaidan a cikin cin abincin to sai kuma ya ce game da matsalar in an yi sallama shin shi ma kowa sai ya amsa sallamar ko idan mutum ɗaya ya amsa sallamar ya ɗauke wa sauran haka idan mutum ya atishawa ya yi hamdala shin sai kowa ya ce masa yarhamukalla ko in mutum ɗaya a cikin jama'a ya ce yarhamukalla to ya ɗauke wa sauran ba sai sun faɗa ba to wannan shine muka yi ta tattaunawa a satin da ya gabata inda wasu malaman suna ganin ɗaya yana iya ɗauke wa sauran a abin da ya shafi sallama da atishawa sannan mun tattauna game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sha abin sha to baya yin numfarfashi a cikin mazubin abin shan in zai sha ruwa in yana sha numfashi ya taho sai ya ɗauke bakinsa daga kan abin sha ɗin ya yi numfashin sannan sai kuma ya sake koma ya ci gaba da sha sannan annabi sallallahu alaihi wasallama a sunnarsa baya aibata abinci in an kawo abinci yana sha'awa yana marmari ya ci in an kawo abincin da bai da bukata ce ba zai aibata shi ba yakan yi shiru wani lokaci kuma yakan ce ban sha'awar wannan abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yaba abinci musamman musamman don karfafar gwiwar wanda ya kawo abincin inda mu karanta hadithin abi huraira radiyallahu an inda a hadithin jabir kai jabir bin abdullah hadithin muslim abu dawud inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal idamul khallu madalla da abin tsome madalla da abin sha in ya zama al khallu to anan kamar yadda muka karanta satin da ya wuce wani ne cikin sahabbai ya kawo abinci ko gurasa ko biredi amma babu mahadi abin sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba abin sha yace ai ba mu da komai sai alkhallu ma'ana kamar yana ganin alkhallun kamar inda akwai wanda ya fi shi zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi dan ya nuna masa alkhallun ai ba shi da wata matsala ba shi da aibu sai ce ni'mal idam alkhallu wannan ana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake game da abinci sannan in an kawo abinci yana azumi yakan gaya wa wanda ya kawo masa abincin inni sa'im don kada ya ji ba daɗi ya ɗauka ko laifi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma rena abincin annabi ya yi shi ya sa da ya kawo kici in yana azumi yakan ce inni sa'im haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kawo masa abinci yana azumi ya yi addu'a ga wanda ya kawo masa abincin ya sanar da shi cewa yana azumi in kuma baya azumi bakinsa a buɗe yake to babu laifi ya ci ko da yaya ne don hakan ya karfafi gwiwar wanda ya kawo abincin nabi sallallahu alaihi wasallam in an gayyace shi zuwa walima ko an gayyace shi cin abinci wani cikin sahabbansa ya rako shi to yakan gaya wa mai gayyatar ba ni kaɗai ba ne na taho da ni da wani in ka yi masa izini ya shigo in kuma ba kai masa izini ban gaya masa ya haƙuri ni kaɗai aka gayyata ya koma in an ba da izini sai annabi ya shiga da shi da wanda ya rako shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana a yi magana ba musamman magana mai ma'ana lokacin da ake cin abinci wani lokaci ma haddasanti duk babu laifin an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa agolansa am wato umar ibn abi salama sammillaha wa kul mimma yali kaga ana cin abinci yayi masa wannan maganar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan maimaita wa bakinsa in an kawo musu abinci ce ku ci mana naga kamar kun dan sage hannu ku ci gaba da ci mana yana karfafa gwiwarsu da sanya musu sha'awar cin abincin babu laifi wani lokaci ai haka dan bako ya zage jiki ko ya sage wato ya zage ya ci abinci ko kuma an kawo abincin da yake bakon abinci ko ba a saba ci ba shi ma a karfafi mutane su ci su ci da yawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana yin addu'a ga wanda ya ciyar da shi abinci kuma ya sunnanta mana cewa mu dinga yin addu'a ga wanda ya ba mu abinci muka ci ko ya gayyace mu zuwa cin abinci gidansa wannan shi ma mun karanta shi a hadithin abu dawud hadithin jabir duk da cewa hadisi ne wanda yake mai rauni ta fuskar isnadi sana annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyamar cin abinci da yara ko manya ko bayi ko yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci ne da hannun hagu yana kuma umarni da haka yana cin abinci afwan da hannun dama yana kuma umarni da yin haka sannan yana hani da cin abinci da hagu yana cewa lallai shaidan shine wanda yake ci kuma yake sha da hannun hagu mun karanta babin da ke bayani akan sallama da neman izini inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya fi komai alheri da falala a cikin musulunci shine ka ciyar da abinci ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba to za mu tashi daidai gabar da إمام البخاري كتشوا وقال البخاري في صحيحه قال المؤلف رحمه الله وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار Muhammad Bukhari ya ruwaice hadithi a cikin sahihin littafinsa inda ya kawo maganar Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir Allah ya ƙara masa yadda ya ce thalathun wasu ɗabi'u guda uku, wasu sufofi guda uku, wasu al'adu da halaye guda uku, man jama'a jama hunna duk wanda ya tattare su, ya siffantu da su, ya ɗabi'antu da su, faƙad jama'al iman wannan mutum ya tattare imani al'insafu min nafsik amma bin yasir ya ce yi wa kanka adalci wa bazulu salami lil alam da yi wa kowa da kowa sallama ba alim ba ne ya kawo mai kisra wa bazulu salami lil alim kama haka ya rubuta sai gyara ne lil'alam mai da shi mafito da yin sallama ga talikai kowa da kowa kai masa sallama kar ya zamanto kana sallama ga iya mutanen da ka sani ne kawai na daga cikin sufar da in ka siffantu da ita za ka zama mai cikakken imani shine kar ka zama marowaci a sallama kar ka zama marowaci duk inda ka haɗu da mutum ce ne assalamu alaikum wa rahmatullah ya amsa ko kar ya amsa ba shi kake jira ba kana sallama kana tafiya ka ne duk inda ka samu gungun mutane assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hagu daga nan har zuwa inda zaka kuma a hanyar ka ta dawowa karka ce ita nan na wuce din nayi musu sallama ci gaba da yin sallamar alheri kake tattarawa kanka kuma sufa ce daga cikin sufofin imani wal infaq ammar bin yasir ya ce sannan sufa ta uku ciyarwa min al iqtar min din nan suka ce tana da ma'anar ma'a ko kuma ma'anar inda ga ta man wato wal infaqu min kai min bi ma'ana ma'al iktar ko kuma wal infaqu min bi ma'ana inda indal iktar wato ka zama mai ciyarwa a lokacin da ake tare da talauci ko kuma ka ciyar da mutane lokacin talauci da bukata duk mutumin da kaga lokacin da al'umma take cikin ƙaƙanika take cikin wahala shi kuma a lokacin yake ƙara buɗe bakin aljihunsa yake ƙara sanwa a gidansa alheransa suke ƙara faɗaɗa da yawa kai wannan ammar ya ce ya more ya tattara imani annabi baya so ya ga al'ummarsa cikin damuwa kamar irin rayuwar da muke ciki Allah in kana da imani ko kai ka fi ƙarfin abin da zaka ci in ka kalli yadda mutane suke Allah za kai ma ba ka ji daɗin rayuwa ba don da ga yana jin daɗin yadda al'amura suke tafiyan masa Allah to da sauransa a imani a wayi gari duk wanda ka haɗu da shi ka ganshi yana da alamunsa kai ka da ka ganshi ka san akwai damuwa ta tare da shi to ai kai ko kai baka cikin damuwa ina amfana ce kai kaɗai kake jin daɗi wani zai ga in dai matsalar yau da kullun ce alhamdulillah ya fi karfinta to amma kuma mutane nawa ne wanda matsalolin yau da kullun suka fi karfinsu suna da yawa suna da yawa to a daidai wannan lokacin iya gwargwadon iyawarka da ikonka in za ka iya sa, sa kwanan mutum ɗaya ba sai ka ɗiba da yawa ba ya danganta da irin wadatarka kawai ka gaya wa iyali a ƙara estara kwano ɗaya ko dai ka samar wa wani wanda lallai ya zama wato permanent and pensionable karbar abinci a gidanka wannan kwano ɗayan kullum a bashi ko ya zo ya karba ko kuma ka dinga caccanzawa akwai dai kwano ɗaya na fi sabilillah wanda duk sanda aka ɗora girki wannan kwano ɗayan kawai duk wanda ya ce assalamu alaikum da bukata za a ɗauka a bashi ina fata an gane kamar wani malaminmu da yake ta bada wato aikin alkhairi da kake kallonsa koya ake duk wanda ka je na ai in nayi kuɗi ba zai ba rabu da shi kawai zancen banza ne kawai ai ni in ko yana ta faɗa da yan uwansa sun ki alheri ya ce ai shi in yayi kuɗi ai wallahi a kai rabu da shi da Allah ai ana gane za ka yi alheri tun kana tun baka da shi kana da shi a ga kaya ga ba isa ka zai baka ba dan uwanka ya nuna cewa ina ga kuma kana da shi fiye da bukatarka na bukatarta ka kana iya raba ka ba wani amma ga wani a gabanka ga wani aljihunka kuma kana cewa in kai kuɗi za a yi sha za a za za kai alheri yanzu wani bawan Allah da aka ko kwanan nan naji ɗaya daga cikin malaman mu ya ba da kissarsa ka anni akaltu wato kaman sunan masallacinsa ma kenan talaka ne yake so ya gina masallaci duk sanda ya samu kuɗi zai yi wata bukata sai yake gaya kansa ka ɗauka kamar kayi wannan bukatar sai ya sa kudin asusu misali yana so ya ci abinci in dai ba ya zama larura dole sai ya ci abincin ba to sai kawai ya gaya kansa ka ɗauka kamar ka ci kawai hey da ke wannan kudin kawai sai zuwa sa asusu ni ha hoton masallacin an nuna min sunan kamar masallacin ma kenan kana koya kanka irin aikin alkhairi zaka ballantana abubuwa da yawa nawa ne wanda ba lalle bane yanzu kullun datar da kake sa tsakaninka da Allah cikin wayarka ka zo za ka sa kuɗi ka ce kamar na sa data kawai ka sa asusu saboda kana son kai wani alheri ga azumi yana ta tahowa kana so akalla ka ciyar da koda mutum ɗaya ne abincin buɗe baki ka shirya wa kanka haka masallaci ne ba masallacin juma'a yayi da irin wannan tunanin kawai ya zo da bukata sai ce kamar na yi wannan bukatar haka yake azumin yake da aka sai aje kudin a hankali a hankali haka hoton masallacin an nuna su ayyukan alkhairi da haka ake koyan su da haka jabir dan abdullahi ce duk wanda ka gashi da sufofin nan guda uku gaskiya allah ya taimake shi ya tattara imani sufa ta farko yi wa kai adalci al'insaf min nafsik malam duk zai zo ya mana bayanin wa'annan gaɓoɓin guda uku da malam da ammar bin yasir ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al'iman a ƙabal al-hadith kafin hadithi na 28 amma ya kawo shi ne ta'alikan yana daga cikin mu'allaqat na imam al-bukhari wanda mu'allaqat dinsa wato in ya ruwaito su bi sigatil jazmi sun inganta in ya ruwaito su bi sigatil tamrid kuma wannan yana daga cikin wanda malamai suka ce ba su inganta ba wa qad tadammanat hadhihi alkalimat waɗannan kalmomi na Ammar ya bin Yasir guda uku sun kunshi usulal khairi in kana neman asalin alheri tushen alheri wa furu'ahu da rassan alkhairi to sun tattaru a cikin waɗannan kalmomi guda uku na Ammar bin Yasir. Fa innal insafa domin kaga al insaf adalci yujibu alaihi ada'a huquqan lahi kamilatan wato adalci shike wajabta wa me shi biyan haƙƙin Allah cikakken biya ba tare da dungushe ba duk wanda yake da sifar insaf to za a ga in ya tashi biyan Allah yana biyan haƙƙin Allah ne duka sannan wa ada a hukukan nasi kazalika yana kuma biyan haƙƙoƙin mutane kamar haka shine al-insaf al-insaf shine duk mai bin ka haƙƙi biya shi duka Allah yana da haƙƙoƙi a kanka ka biya haƙƙoƙin nan duka mutane suna da haƙoƙi a kanka kama daga iyalinka kama daga ‘yan uwa kama daga makwabta da sauran al'umman musulmi da ma wanda ba musulmi ba suna da haƙoƙi a kanka ka biya haƙƙin duka wannan yana daga cikin al'insaf wa yu'amiluhum yana cikin insafi mutum ya mu'amalanci mutane bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi da irin abin da yake so su mu'amalance shi da shi bai san a yi makarya shi sa shi ma baya kowa karya bai san a cuce shi a mu'amala shi sa duk wanda ya mu'amala da shi baya cutarsa baya san a yi masa zamba cikin aminci shi sa duk wanda ya mu'amala da shi ba zai kuka da shi a yayi masa zamba cikin aminci ba baya san a yi gulmasa shi sa ba za ka taba jin yayi zancen wani ba a bayan idansa na batanci ma'ana yana mu'amalantar mutane duwe yadda yake son a mu'amalance shi yana son ya samu rayuwa cikin sauƙi to shi ma duk wanda ya mu'amalance shi yana samun sauƙi yana son lokacin da yake da bukata a taimake shi shi ma yana taimakon duk wanda ya ga yana cikin bukata a daidai lokacin bukata yana so a share masa hawaye lokacin da yake bukatar haka shi ma yana kokarin sharewa duk wanda ya gan shi yana cikin halin damuwa kuka wannan yana cikin insaf yana biyan haƙƙin Allah yanda ya kamata yana biyan haƙƙin bayan Allah yanda ya kamata yana mu'amalantar mutane yanda yake so a mu'amalance shi ba shi da taurin bashi dan baya son in ya baka bashi kai mata taurin bashi shine mu'amala يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه ويدخل في هذا yana shiga cikin kunshin wannan bayanin insafuhu nafsahu min nafsihi yiwa kansa da kansa adalci ya yiwa kansa da kansa adalci kamanya fala yadda ilaha ma laysa laha kada yayi wa kansa da awar abin da ya san ba shi da shi ba shi da ilimi kai ya shiga gonan masu ilimi shi ba mai kuɗi bane kai ya ɗauko rayuwar ƙarya ya ɗora kansa kar yi samunsa bai kai ya bukata iri kaza ba bai kai ya rayuwa iri kaza ba kar ya kai kansa irin wannan matar da zai aura ba irin ta matsayinsa ba ce kai ya aure ta gidan da yake so ya zauna ya fi ƙarfin zamansa to ya nemi irin nasa shi ne ma'ana shi karan kansa yau kansa adalci kar ya dinga tara wa kansa fresha da yawa ya tara wa kansa damuwa da yawa saboda ya kinkimo kaza ya fi ƙarfinsa ya ɗauko kaza bai gama ba ya fi ƙarfinsa to wannan shi ma yana daga cikin insafi wa kai kar ka yi da'awar abin da baka da shi wala yukhbithaha wai yana daga cikin yi wa kai adalci kar ka gurɓata zuciyarka bitadinisihi laha ta hanyar lalata wannan zuciyar bi ma'asillahi da saban Allah kai wa kanka adalci karka Allah ta'ala ce qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha wai duk wanda yake ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa ta hanyar bin dokokin Allah Allah ya ce ya rabauta wa qad khaba ya taɓe man da saha wanda ya mugusta zuciyarsa wanda ya lalata zuciyarsa ga ƙarya ga cin amana ga zamba ga hassada ga giba ga ya tara wa kansa wa qad khaba man da saha wai yana daga cikin insafi da za ka yi wa kanka shine karka gurɓata kanka da kanka karka gurɓata zuciyarka ta hanyar sabawa Allah wannan yana daga cikin maganar ammar fa da yake cewa abubuwa uku duk wanda ya tattare su ya tattare imani kaji na farko zaka wannan ba an ɗauki na farko ne wal maqsudu annal insafa min nafsi abun nufi anan yi wa kai adalci yujibu shi ke wajabtawa alaihi akan mutum ma'arifatu rabbi ya dage wajen sanin waye ubangijinsa babban zalunci da za ka yi wa kanka da rashin yi wa kanka adalci shine ka zo duniya ka jahilci mahaliccinka wannan babban zaluncin da ka yi wa kanka rashin adalci na farko da ka yi wa kanka shine ka jahilci wanda ya halicce ka babban adalcin da za ka yi wa kanka ka san wane ne ubangijinka wa ma'arifatu nafsi sannan ka san kai waye wala yuzahimu biha malikuha kada ya dinga wato gasa da kansa da mahaliccinsa kada ya dinga gasa ko ya dinga muzahama ƙoƙarin gwamutsa kansa ko haƙƙinsa da na Ubangijinsa, kada ya haka, shi ne walayu zahimu, kada ya yi kafaɗa da kafaɗa biha da shi kansa malikuha da kuma mamallakin kan nasa. Wala ya ƙasimu muradahu ma'a muradi sayyidi, kada ya dinga raba muradansa tare da muradan mamallakinsa Ubangijinsa. shi sa Allah ta'ala ce ko bauta mai za ka yi shi kadai yake so ka bauta ma kana hada shi da wani zai ce baya bukata ana aghna shuraka an shirk man amila ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirka Allah yana san ibada tsantsa dan kar mutum ya raba bukatunsa ya raba tsakanin bukatunsa da na ubangiji ya raba musu shine wala yaqsimu muradahu kada ya raba muradansa wa muradi sayyidihi da muradan shugabansa shine Allah madaukakin sarki yana da muradi Allah yana da muradi to muradin Allah shine gaba da nasa wa muradiha wato wala yaqsimu murada muradahu baina muradi sayyidihi wa muradiha kada ya kokarin raba muradansa da muradan ubangijinsa da muradan zuciyarsa kar ya raba wahiya qismatun dhiza domin wannan rabo ne na adalci na zalunci tilka idan qismatun dhiza Allah za ka yi wa maja dan shi dan wane dan ya yaba dan suwa na su masu yaba dan Allah ya karba kuma su wane su ma su karbe ka a matsayin mutumin kirki Allah za ka yi wa wannan shine tun farko ce wala yuzahimu biha malikuha kada mutum ya dinga muzahama tsakanin bukatunsa neman karbuwarsa wajen jama'a a lokacin da yake kuma bauta wa ubangijinsa da neman kuma ubangiji ya karbe shi da haka wannan rabo ne na zalunci mithla qismatil ladina qalu sai mala yace misalin irin raban waɗanda suke cewa wa hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim Allah ta'ala yace sa'a ma yahkumun wa hadha sai su ware in suka yi abu sai su ce hadha li shuraka'ina waɗannan wannan na gumakanmu ne fama kana li shuraka'ihim wato wannan na Allah ne wannan na ainihin wato gumakanmu ne fama kana li shuraka'ihim duk abin da yake na gumakansu ne fala yasilu ila Allah baya isuwa baya isa zuwa ga Allah suna tabbatar da cewa haƙƙin gumakansu sun ba su gaba ɗaya ba su yadda wani ɓangare na haƙoƙin gumakan da suka ware ko abin da suka ce rabon gumakansu ba sa yadda ya faɗa rabon Allah in mutum noma ya yawa ya raba gida biyu ce gane Allah gane gumaka in kasuwanci ya ci riba ce gane Allah amma duk abin da ya shafi na gumaka fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi abin da yake kuma sun ware na Allah ne fa huwa yasilu ila shurakaihim shi kuma yana isa zuwa ga gumakansu Allah ya ce sa'a ma ya hukumuna wannan hukunci da suke yi yayi muni suratul an'am aya ta 136 falyanzuril abdu da haka bawa ya yi tsayi ya duba la ya kunu min ahali hadhihi alqismati baina nafsihi wa shuraka'ihi wa baina Allah kada bawa ya kasance wato cikin ma'abota irin wannan rabo tsakanin kansa da abokan tarayyarsa gumaka da kuma ubangiji li jahalihi wa zulmi saboda jahilcin sa da zaluncinsa sa wa illa lubbisa alai in bai yi hankali ba to za a ruɗa shi lubbisa alaihi za a ruɗar da mutum wa huwa la yash'ur bai sani ba da ka dinga gane haƙƙin Allah to kar ka haɗa wannan haƙƙin da wani abin halitta kar ka yi dan kar ka zo ka shiga cikin wannan ruɗin kana ganin kayi abin a zo a gani kayi abin a yaba nan kuwa Allah maɗaukakin sarki bai karɓa ba wa ya na annahum yuhsinuna sun'a kuma suna ganin kamar ma sun yi wani abin wato abin ayaba musu fa innahu domin kaga shi dan adam da kake kallon sa khuliqa zaluman jahula Allah ya halicci dan adam da wasu sufofi cikin sufar dan adam azzalimi ne dan adam zalum Allah ta'ala ya ce azzalimi ne in ka ga mutum bai zalunci ba ko to motar imani ce take jagorantarsa amma in ka tsiraita mutum da imani in ka cire addini tattare da mutum to in ka ga bai zalunci ba wani consequence yake tsoro na sakamakon zaluncin a nan duniya ko daga ɗabi'un yara za a gani da ya ɗan gaba sai haka na kusa da shi ɗazu nake ɗan jin wani kilif wato wani cikin shugabanni sai kanin matarsa ya zo ya ce masa bikinsa ya kusa sai ya ce to insha Allah zai ga sako sai ya ɗauki naira miliyan biyu sai ya ba wa matar ya ce ki za a ba bayan an gama biki kanin da ya zo godiya sai ya ce ai wancan taban dubu ɗari biyar Allah ya saka da alheri ta riƙe nawa ai ɗabi'ar ɗan adam ai kaga duk yadda ake zaune a masallacin nan ba da sako ka ce a rarraba wa mutane kai gana ka raba wa mutane wato yakin da mutum zai tsakanin zuciyarsa da shedaninsa ba karamin yaki yakin badar ne sosai musamman ya tabbatar da ba wata bibiya an ce kai aminci ya shigo ciki an ce ka kakkai musu shi yasa karatun da muka yi na ran talata na ce Allah wato wannan sifar ce ta sa'a duk wanda suke kan mulki ake ganin suna zalunci su ma da haka ake ta zagin wasu shugabannin da su da haka sufar ɗan adam zalum ne azzalimi ne jahul ne kuma kasurgumin jahili ne haka sufar ɗan adam lokacin da ya zo duniya a haka yake zuwa zaluman jahulan in ba don haka ba shi sa Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha madha al-insan me yasa dan adam ya karba amana sama ta ki karba ƙasa ta ki karba duwatsu sun ce ba za su iya ba me yasa dan adam ya karba a ce ma mutane za a yi maka hisabi akan shugabancin da kai musu kuma ka ce eh ka yadda baka gidanka ma kawai in aka ce yanzu za a yi keke da keke Allah ba zai kawo da kai akan wasu abubuwan ba ba za ka kai labari ba amma mutum miliyoyin mutane ya ce shi aye ya ji ya gani ai wannan aya tana nuna maka waye dan adam har ma yayi tsafi har ma yayi saki layi har ma yayi da ai kisan kai har ma yayi kaza diddan dan wannan amana ta zo hannunsa ya tabbatar da kuma ci zai yi kai akwai mai ganganci da kasa da dan adam akwai wanda ya jahilci Allah irin dan adam shi sa Allah ce zalum ne abinda Allah ya yi dikiliya ɗinsa ya ce shi kanan kansa ya haramta wa kansa shi sannan ka zo ka ɗauki wannan rigar ta abinda Allah ya haramta kasa wato da abinda Allah zai ya fasa kai ya fasa kenan wannan ana gaya ma waye dan adam zaluman jahulan khuliqa an halicce shi zaluman jahulan wa kaifa yadlubul insafa mimman wasfuhu adh-dhulmu wal jahlu wa kaifa yadlubul insafa yaya kake neman adalci mimman wasfuhu adh-dhulmu ga wanda sifarsa zalunci ce wal jahlu da jahilci wa kaifa yunsiful khalqa man lam yunsiful khaliqa wanda bai wa ubangijin da ya halicce shi adalci ba ya kake tunanin zai ma adalci man lam yunsiful khalqa wa kaifa kai yunsiful khalqa yaya zai wa sauran ababen halitta adalci man lam yunsiful khaliqa wanda ubangijin da ya halicce shi ma bai mai adalci ba bewa ubangijinsa adalci ba kai kake so yaran ya ma adalci Allah ya ce kare masa shirka kuma ba abin da ya tasa a gaba sai shirka kama fil athar kamar yadda ya zo cikin wani athar ya ce ibna adama ma an saftani ya ce kagan ka dan adam ba kai mun adalci ban ji Allah ibna adam ina ciki kana ciki ibna adam Allah ya ce kai dan adam ma an sabta ni ba kai mun adalci ba kaji Allah ma yana koka ce dan adam bai mai adalci ba ashe kai dan bai ma adalci ba ba za ka yi mamaki ba shi sa lalle lalle duk wanda kuke so ku shigo da shi cikin Allah kaga sufar imani sufar addinin nan tana da tasiri sai ka samu wanda kwata-kwata kamus din mutum babu irin wannan karatun a ciki kuma sai ka danka mar amana me kake turu kala ɗinsa zai nuna ma wannan karatun dama shi ke ɗan rage mutum ya san akwai kaza akwai kaza kai a matsalar nan yana tsara yana duban bakin gatari sai ka duba wanda ba ruwansa tsara kawai ya sani baya duba wani bakin gatarin ko ya lauye ko ya yi kaza ba abin nan ina tabbatar ma ba wani abin da za ka gani face hakikanin sufarsa Allah ta'ala ce kai dan adam ma an safta ne khairi ilaika nazirun alherai na kullun sauko maka suke in baka ci in baka sha in baka numfashi in baka iska free of charge alherai na kullun saukowa suke daga sama zuwa gare ka dan adam wa sharruka ilayya sa'idun amma kullun sharrin ka hawa yake zuwa gare ni a madadin ka saka wa Allah da alkhairin da ya ma ya ce kullum alheri na kake ci kake sha kullum alheri na yana sako maka kai kuma sharrinka kullum yana hawa zuwa gare ni wa fil athar akhar wa fi atharin akhar a wani athar din kuma yace ibnu adam ma ansabtani dan adam bakai mun adalci ba inji Allah khalaqtuka ni fa na halice ka wa ta'budu gairi amma kake bauta wani na yanzu wanda yake bautar dan maraki ko yake bautar gunki ko yake bautar rana ko wata ko yake bautar wani shehi ko duk wanda yake bauta shi ya halice shi Allah ya ce ni ne da aikin in halicce ka ka tattare haƙƙina ka kai shi wajen wani akwai zalunci sama da haka wa man azlamu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim gafilun haka Allah ta'ala ya ce ka dinga kiran tsumma ka dinga kiran wanda ba shi da wani tasiri wajen ɗaukakarka ko ƙasƙantarka arzikinka ko talaucinka rayuwarka ko mutuwarka ba ta hannunsa kuma ka bar alhayyul qayyum ɗin ka ajiye shi kuma ka rungumi wani ya ce kai ɗan adam ba ka da adalci in halice ka ka ɗauki haƙƙin bautata kuma ka ba wani na wa arzukuka Allah ya ce in azurta ka wa tashkuru siwaya kuma ka gode wa wani na ni na azurta din kuma wani na kake godewa ni na yi maka kuma wani kake ganin shi ma shi kake godewa Allah kiyaye sun maƙala kaifa yunsifu gaira irin mai wannan sifar ya zai wa waninsa adalci kaji Allah ma ya ce bai mai adalci ba كيف ينصف غيره من لا ينصف نفسه mutumin da shi karan kansa bai wa kansa adalci ba kuma kake so ya ma adalci kai bal qad zalamaha shi kansa zalunta kansa yayi ka kusan ya fi son kansa fiye da kai shi ma kansa zalunta kansa yayi kuma kai zai ma adalci aqbaha zulm kuma zaluncin da yayi wa kansa zalunci mafi muni yayi wa kansa wa huwa yadhunnu annahu yukrimuha a lokacin da yake zaton ya karrama kansa ya girmama kansa bai san wuka ya dauka ya daba a cikin sa ba wannan yana gabar farko ta Ammar bin Yasir magana sa da yake cewa thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman al insafu min nafsik wannan duk gaba farko ne yi wa kanka adalci ibn al ya faɗa a takaice me ake nufi da kaiwa kanka adalci kaji karatu wa badlu salam lil alam gaba ta biyu ta maganar Ammar bin Yasir yake cewa da yin sallama ga kowa da kowa ya tazammanu tawadu wannan yana kunsar kankantar da kai alamar gaida mutane da sallama alama ce ta tawalu rashin yi wa mutane sallama ka dinga tafiya gaba gadi ba ruwanka da waye a dama ba ruwanka da waye a hagu ba kowa kake wa sallama ba sifa ce ta girman kai alagafa ta mala alamar tawadu'u shine yi wa mutane sallama wa annahu la yatakabbaru ala ahadin dan kada ya tsinci kansa yana yin girman kai ga wani wal infaqu min al iqtar لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكذيب بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ابن القيم كده likitan zuciya kenan in kana sauraron karatutukan ibn al-qayyim zaka dinga samun ɗanɗanon imani zaka dinga jin ana maka zazzaga ana cire maka wani datti da tsatsa da ke cikin zuciyarka ka dinga jin ana yi maka wani irin sabis ibn al-qayyim yake cewa maganar ciyarwa a lokacin da ake cikin fatara lokacin da ake cikin yunwa lokacin da ake cikin matsi lokacin da ake cikin tsananin rayuwa la yasduru ba za ka taɓa ganin mutum ya iya haka ba duk wanda ka ga yana yi to in ka kalle shi za ga ya siffantu da siffofin nan ba mai iya lokacin da mutane suke cikin matsala suke cikin matsi suke buƙatar sassauci suke buƙatar tallafi suke buƙatar gudunmawa suke buƙatar sauƙi to ba wanda zai iya kawo mutane irin wannan sauƙin da tallafi da gudunmawa da taimako illa an kuwata thiqatin billah sai fa ƙarfin yadda da Allah in ba haka ba in ya samu dama shi ma sai ya sake jefa mutane ga halin da suke ciki yanzu in ya zo ya ga har yanzu akwai mai sauran motsi sai ya sake danna su wato sika karfin amintuwa da yadda da Allah shi ke sa ka ga mutum yana ƙoƙarin al-infaq min al-iqtar wa kuwwati yaqinin da karfin yaqini ya tabbatar cewa Allah ya yi alkawarin ya kashe kwandala sai ya ninka masa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya yadda da haka kawai ya yadda bai taba cire kwandala ya kashe fi sabilillahi ba dubunta bata shigo ba yana da domin wanda ya gaya masa hakan baya saba alkawari mawadaci ne ba matalauci bane wanda ya faɗa masa hakan mai kyauta ne ba maruwaci bane kuma duk abin nan shi bai da bukata ya samar da shi ne saboda kai amma ga mutum yana so ya bayar amma yana tunanin kai abubuwan nan da yawa kasuwar ta cushe gari yayi kaza mu ma kaza waye to duk irin waɗannan ash-shaytanu ya'idukum al-faqara wa ya'murukum bil fahsha wa tawakkulin da ƙarfin tawakkali dogara ga Allah wa rahmatin da sifa rahama da tausayi wa zuhudin da mai da duniya ba bakin komai ba kai baka ga waɗanda suka tara ta suka tafi suka bata ba kuma suka bar hatsaniya da hayaniya da rigima cikin iyalansu akwai wanda sati guda baya rufewa a cikin kabarinsa gaba ɗaya iyalansa sun rikice ana ta yawon kotu ana ta gwaggwama numfashi zuhudin wasu nafsin da kyauta irin ta zuciya sadaukarwa shine sakha'i nafsin sacrifice wa takdhibin duk wanda kaga yana kokarin tallafawa yana kokarin ciyarwa yana kokarin bayarwa musamman halin da mutane suke ciki na matsi da kunci da takura to wannan yana kokarin cewa shedan ƙarya kake domin wa takdhibin shine da ƙaryatawa bi wa'adi da alƙawarin man ya'iduhul faqar wanda yake mai barazanar talauci waye mai tsoratar da mutum talauci shaitan Allah ta'ala ce a shaitanu ya idu kumul faƙara mutum ya dinga tsoron abin da bai ma san shi ba shi talaucin nan kamar yadda na faɗa karatun mana ran talata Allah da yawa mutane ka ce concept ɗin talauci me yake nufi ba ko su wayannan da suke ta sace kuɗin mutane me me talauci concept din talauci mutum bai san shi ba kana tsoron abin da baka san shi ba kana tsoron kana gudun kamar mutum ne ya dinga tsoron inuwa tana ta binsa in mutum ya ce ya ɗebe kuɗin al'umma don ya ci abinci tsakaninsa da Allah wannan kuɗin na cin abinci in ya ce don 'ya'yansa su karatu wannan kuɗin na kai yara makaranta ne ko kuna fahimta so kawai tsoron wani abu da bai ma san shi ba yake kullun shaidan ya idu kumul faƙara duk wanda kaga yana bayarwa to yana ƙaryata wannan alkawarin ko barazanar tabogi da shaidan yake wa mutum ashaitanu ya idu kumul faƙara amma lokacin da mutum yake ta ƙanƙamewa ya ƙi bayarwa yana ta tattakurewa yana ta abin nan bari kaga kuma wa ya murukun bil fasha bari ka ga ai wata hidima ko wani biki ko za a je dina ko za a je event center ko abin kaga kudin da kuma za a zazzaga kaga yadda za a dinga balle rafofin kudi ana watsar da su Allah ya ce ka taimaki ga mutane nan suna kwanan yunwa suna kwanan talauci suna kwanan bakin ciki mutane majinyata suna nan birjik a zuba a asibiti ba magani ba kudin magani a irin wannan rayuwa kuma za a ga mutum yana ta bushasha da kudi saboda bai san me ake nufi da taimako ba shi a cikin kamus ɗinsa ba taimako gani yake ya mutum ya mutum zai kawai shi kenan mutane ba sa ba su yi mai komai ba ba su yi aikin komai ba kawai dinga ɗauka yana ba su shi dan iyayensa mai yawa Allah ya bashi wani aiki yawa Allah shi kuma Allah ya bashi mutane kawai sun kisa kawai mutane sun zama ci ma zaune kaza kaza kaza ya ta surutu Allah ya kiyaye وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بسبيان فسلم عليهم an gama waccan magana guda uku gaba uku ta Ammar bin Yasir Allah ya saka masa da alkhairi wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi sibyanin ya shige kananan yara fa sallama alaihim alamar sofanan girman kai babu shi a tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam kagan kai ne zaka ce ai yara ba su da mutunci ba su da kunya suna ganin manya suna wuce annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya girme shi akwai wanda ke sama da shi annabi yana wa yara sallama wannan babun tawalu ne in yara sun fara gayi ma sallama fala ba asa amma kai ma ka zo dan kar wannan shedan ya sa ma wannan tunanin in ka zo assalamu alaikum in ma cewa za ku za ka yan jikoki na ko yan yayana assalamu alaikum babu laifi kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shige kananan yara ya musu sallama in aka ce asibiyan yara yan kanana kila masu masu masu tsalle-tsalle da da irin dai tsalle-tsallen yara ya zo ya ce musu salamu alaikum ko suna zaune suna suna suna abin nan katantanwa ko suna da irin wasan yara ya musu sallama sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al-istizan hadithi na 6347 imam muslim a cikin as-salam hadithi na 2168 hadithin anas dan malik Allah ya kara masa yadda wa zakara tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito annahu marra bi jama'ati niswa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige taron mata fa alwa kalmar alwa ai ashara fa alwa bi yadihi sai yayi ishara da hannunsa bi taslimi da sallama ko kace ya daga hannu ya musu sallama suna can ko suna wata hidima ko abin da ya zo shigewa ta inda suke ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi mata sallama wa qala abu daud an asma binti yazid imam abu daud ya rawaito hadisi yake cewa asma binti yazid tace marra alaina annabi sallallahu alaihi wasallam fi niswa manzo Allah ya zo shigewa ya same mu cikin mata fa sallama alaina ya mana sallama wa fi riwayatin wa hiya riwayatu kai wa hiya riwayatu حديث الترمذي itace ruwayar dai hadisin tirmidhi wa zahiru anna alqissata wahida zahirin maganar kissar dai duk guda ɗaya ce wa annahu sallama alaihin nabiyadi manzo Allah yana musu sallama ne da hannunsa ma'ana yana daga musu hannu kenan ya gansu suna can gefe sai ya daga musu hannu haka sai ya wuce shi za malamai suka tattauna kamar yadda Imam Nawawi cikin Sharh Riyadus Salihin malamai sun yi maganganu akan shin mutum shi ma zai iya wa mata sallama wasu malaman suka ce inda amnil fitina in an amince wa fitina wannan ba zai bayu zuwa ga wani abu daban ba abu laifi a yi wa mata sallama wasu kuma suka ce annabi ya yi wa mata sallama da aka fala maniya sai dai in mutum ya yi kuma ko kuma yin ya haifar da wani abu to yanzu abin da ya haifar shi zai bayu zuwa ga canza masa hukunci amma in ba haka ba yana nan a buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane sallama yana wa yara sallama yana wa mata sallama wannan hadithin sahihi ne bi shawahidi imam abu dawud ya rawaito shi a cikin al'adab hadithi na 2204 imam tirmidhi a cikin al-istizan hadithi na 2697 imam ahmad a cikin musnad mujalladi na bakwai na shida shafi na 457 ibn majah a cikin al'adab hadithi na 3701 wa sanaduhu sahihun bi shawahidi wannan hadithin isnadinsa yana da inganci in an duba shawahid ma'anan an tattara shawahid ɗinsa muna da lokaci? lokaci ya yi to sai mu tashi wa fil bukhari insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin amin